بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu damar tarewa a wannan masallaci na Bangazi a wannan rana ta lahadi biyu ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina shekara ta 1446 wanda ya daidai da biyu ga watan uku shekara ta 2025 miladiya da muke ci gaba a cikin tafsirin alkur'ani mai girma mana cikin suratun nisa inda za mu tashi aya ta 97
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا بما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون يهتدون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع عزره على الله ثم يدركه الموت ثم يدركه الموت فقد وقع عدوه على الله نعم وكان الله غفورا رحيما
Allah madaukakin sarki yace innal ladina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim lalle waɗannan waɗanda mala'ikun mutuwa za su zo su karɓi rayuwarsu zalimi anfusihim halin kasancewa su su masu zaluntar kawunansu ne da me suka zalunci kawunansu da zama garin kafirai ba tare da sun yi hijira fi sabilillah ina fata mun gane idan kaga sun zalunci kansu sun dada ma adadin kafirai yawa da zaman su da suka yi garin makka ba su yi hijira ba zuwa garin madina zalimi anfusihim sun zalunci kawunansu qalu sai mala'iku su ce da su yayin da suke karɓar rayuwarsu fi makuntum mai yasa ne ba ku yi hijira ba mai ya zaunar da ku mai ya yi sha'aninku da ba ku yi hijira ba ko ku bar garin kafirci ku koma garin musulunci fi makuntum ƙalu sai kuma sai su ce ma mala'ikun kunna mustada'afi na fil'ar mu kam abin da ya sa ba mu yi hijira ba mun kasance wanda aka raunana ne a doron ƙasa an fi ƙarfinmu kafaran makka sun fi ƙarfinmu shi ya sa mu hijira ba duk da wannan uzurin da suka bada ba gaskiya ba ne ba kamar yadda ayat za ta zo ta yi bayani a nan gaba qalu sai mala'ikun su ce da su alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha shin kasar Allah madaukakin sarki bata kasance ba mai yalwa mai faɗi da za ku iya yin hijira a cikin ta ba ai kasar Allah tana da yalwa tana da girma tana da faɗi me ya hana ku ku yi hijira sai ku je ko ina ma inda za ku tsare mutuncinku ku tsare imaninku ku tsare addininku ku bauta ma Allah bisa ga jin daɗi da raha ƙasar Allah ta tana da yalwa tana da girma da za ku hijira a cikinta me yasa ba ku hijira ba fa'ula'ika ma'awahum jahannam fa'ula'ika ma'awahum jahannam wa sa'at masira to irin waɗannan ma'awahum jahannam makomarsu ita ce wutar jahannama wa sa'at masira ya munana makoma idan ya kasance makoma ita ce wutar jahannama illa almustad'afina min ar-rijali wan nisa sifa masu rauni min ar-rijal daga mazaje wan nisa da mataye walwildan da yara ƙanana kenan sai masu rauni daga cikin mazashi su ne kaɗai wannan laifin ba zai shafe su kasancewa suna da rauni ba su da lafiya ko ba su da guzurin da za su yi hijira su shi wani wuri ba su da abin hawa wanne sa da mata wanda ba su iya su yi hijira ko suna son su yi hijiran ma amma babu wani wanda zai nuna musu hanyar da za su bi su hijira walwildan da yara kanana la yastati'una hilatan wanda ba sa iya yin wata dibarar da za su yi hijira dan hila nan nakira ce ita kuma nakira idan ta zo fi siyaqin nafi tufidu al'umum tana fa'idantar da kowace hila bisiya ba gaba ɗaya da za ta sa su kubutar da hannunsu daga hannun mushrikan maka su hijira to irin waɗannan wannan narkon azaba ba zai shafe su wala yahtaduna sabila sannan kuma ba za su iya shirya ba zuwa ga hanyar da za ta fitar da su daga garin makka zuwa wani wuri don su yi hijira ba ba su san ko ina ina fata mun gane wanda ke nuna kaga yin hijira ibada ne kin yin hijira tare da cewa babu wani uzurin da ya hana ka kai hijira saban Allah ne da zalunta kai zamanka a garin makka tare da cewa kana da ikon kai hijira zuwa garin madina kamar dada makafirai yawa ne da bunƙasa su wanda hakan bai dace sai fa mai rauni mazajen da ba su da galihu ko wanda suke fama da rashin lafiya ga talauci ba su da abin hawan da za su yi hijira da mataye da kuma yara ƙanana ba su da wata hila ko wata dabara ko wace iri da za ta ba su damar su yi hijira babu kuma ba su san hanya ba kuma ba su da wani wanda za su tambaya nuna musu hanyar da za su hijira don su bar garin kafirci su koma garin imani ta irin waɗannan ba sa daga cikin narkon waɗanda za a yi ma'azaba fa'ula'ika asallahu an yi afu anhu to irin waɗannan da aka ambata daga baya wanda uzuri ya hana su su hijira fa'ula'ika waɗannan asallahu an yi afu anhum tabbat Allah maɗaukakin sarki zai musu afuwa ko ku ana tsammani ga Allah maɗaukakin sarki ya musu afuwa ya yahe musu wa kana Allahu afuwan ghafura kuma Allah ya kasance tun ada afuwan mai yawan afuwa ne ga bayinsa ghafuran sannan mai yawan gafara wa man yuhajir fi sabilillah duk wanda yi hijira fi sabilillah dan neman kusanci ga Allah ko kuma dan dokaka addinin Allah yajid fil ardi muragaman kathiran wasa to zai samu a doran kasa muragaman wurare masu dama da za su ba shi ‘yancin bautar Allah wanda wannan abin yana turmuza hancin kafarai a ƙasa, shi ne muragam. Muragam ka samu wata yalwa da jin daɗi irin yadda abokin adawa ka baya so, hakan yana bakanta mishi rai. Tunda kaga lokacin da musulmai suka yi hijira, saboda ƙuntatawa kafarai a garin Makka sun hana su shakat ba don komi ba don sun musulunta, ba don komi ba don sun yi imani. Ƙarshe da yake ba su da ƙarfi, ba su da gida ko fami mai ƙarfi da zai hana a ba su kashi ko azabtar da su aka faru su da su hijira zuwa ƙasar Habasha shi ne Ethiopia suka kota hican suna zuwa ƙasar Ethiopia sarkin Ethiopia ba musulmi ba ne ba Kirista ne ina fata mun gane amma sai ya karɓe su hannu biyu dan dama annabi ce musu ya kuje garin Habasha saboda ƙasar Habasha akwai sarkin da ba a zalunta kowa a wurin shi suka ko tafi garin Habasha suna zuwa sarkin ya karbe su hannu biyu cikin kwanciyar hankali da zaman layya suka bota mu Allah yadda suke so ba tare da ana azabtar da su ba kina kaga abin da suka samu ya bakanta mu mutanen makare ko bai bakanta musu to shine muraghaman Allah ya turmuza hancin kafiran makka ta yadda yin hijirar musulmi ya kasance ni'ima a gare su na su bauta ma Allah cikin jin daɗi da yalwa ina fata mun gane haka da aka yi hijira daga garin Makka zuwa Madina a garin Makka hana su shaka annabi kafirai sun yi shawara sun yi mitin akan shi ko a mishi kaza ko a mishi kaza ko a kashe shi ko ai kaza ko ai kaza daga ƙarshe Allah ya kore shi da cewa yayi hijira daga Makka ya koma Madina suna yin hijira daga makka zuwa madina sai suka samu mutanen madina sun karɓe su hannu biyu walladina tabawwa'u dara wal iman yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa sai suka karɓe su hannu biyu suka kyautata musu suka ba su abin da ke hannunsu balma wasu daga cikin sai da suka raba jaransu biyu suka ba ƴan uwansu muhajiru ba su ji daɗi ba ba a karrama su ba hakan bai bakanta makafarin makare ba ya bakanta musar shine murazaman kathiran wasa ku yi hijira wa man yuhajir fi sabilillah duk wanda yi hijira fi sabilillah dan neman kusancin Allah madaukakin sarki yajid fil ardi murazaman kathiran wasa to zai samu yalwa a kasar da yaje hijira mai yawan gaske wasa'a sannan kuma zai samu arziki daga Allah madaukakin sarki so da ya bar arzikinsa nan dan Allah ya bar gidajensa dan Allah kaga Allah zai masanya masa sakamakon abin da ya baro dan Allah madaukakin sarki wa man yakhruju min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi duk wanda ya fito daga gidansa yana mai niyyar hijira zuwa ga Allah madaukakin sarki wa rasulihi da kuma koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam thumma yudrikuhu al-maut sannan mutuwa ta zo ta riske sa ga hanya bai karasa garin Madina ba ko inda zai hijira faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah to tabbata ladan hijrarsa ya tabbata a wurin Allah madaukakin sarki so da ko daga cikin mutanen Makka da suka hijira zuwa garin Madina ba su karasa garin Madina ba sai suka mutu ga hanya sai kafirai suka dinga cewa to ka gani sun bar garin iyayensu sun nufi garin da ba nasu ba sun mutu ba su cimma hadabansu ba ba su tsaya garinsu ba bale abin ne su kuma ba su cimma inda suka je don hijira ba kaga sun taɓe kirin su hasara sai Allah ya musu raddi wa man ya kharju min baiti duk wanda ya fito daga gidansa daga ƙasarsa daga garinsa muhajiran ila Allah wa rasulihi yana mai yin hijira zuwa ga Allah madaukakin sarki da kuma manzon shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama thumma yudrikul maut sannan mutuwa ta riske sa kafin ya kai inda za ya hijira faqad waqa ajruhu ala Allah to haqiqan ladan sa na hijira yana nan tabbaci a wurin Allah madaukakin sarki wa kana Allah ghafurur rahima Allah ya kasance ghafuran mai yawan gafara ne ga bayinsa rahiman kuma mai jinkan sa ne subhanahu wataala sai Allah ya ce وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا Allah ya ce wa idza darabtum fil ard idan kuka yi bulaguro a doran ƙasa dan darabtum bi ma'ana safartum idan kuka yi fatauci kamar yadda Allah madaukakin sarki ne yace a cikin alqur'ani mai girma suratul muzammil alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ard yabtaguna min fadlillah kenan wa idza darabtum fil ard idan kuka fita da nufin bulaguro ko fatauci falaisa alaikum junahun an taqasuru min as-sala in khiftum an yaftinakum alladhina kafar babu wani laifi akan ku na kuragi adadin sallah ko kuma kaifiyar sallah in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru idan har kuna jin tsoron kafirai su cutar da ku yayin da kuke sallah su far muku su karkashe ku wannan aya tana daga cikin ayoyin da ta ba da dama yin kasaru ga mai yin fatauci duk tafiyar da za ka yi daga gari zuwa wani gari daga ƙasa zuwa wata ƙasa daga jaha zuwa wani jaha daga ƙauye zuwa wani ƙauye daji zuwa daji matuƙar sunan tafiyar taka ta karɓi sunan bulaguro ba wai unguwa za ka je ba to kana da damar yin ƙasaru yayin da za ka yi wannan tafiya ƙasaru shine sallolin da ake yi guda hudu ka dawo kana yin su biyu saboda azhar hudu ce sai ka dawo kai ta biyu la'asar hudu ce sai ka dawo kai ta biyu isha hudu ce sai ka dawo kai ta biyu dama asuba guda biyu ce ita kuma magariba babu kasaru a cikinta ina fata mun gane shi ne Allah ya ce idan kuka fita domin yin bulaguro to babu laifi a gare ku ku ce za ku rage adadin salloli ko adadin wasu daga cikin salloli an taksuru shi Allah ce minas salati dan min anan tabi'idiyya ce wasu shashi daga cikin salloli ku yi kasaru a ciki wanda dama ai ba dukkan salloli bane ake yin kasaru a cikin su ina fata mun gane wasu malaman suka ce ba ana nufin yin kasaru ba ta adade ta rage adadin raka'o'in sallah abinda ake nufi a daidai wannan wurin ana nihin sallar tsoro wata sallar tsoro takan kama a yi ta ba a tsarin da aka saba yin sallah ba ina fatan mun gane wanda dukkan ma'anar guda biyu ayat tana iya ɗauka saboda akwai hadisan da suka bayyana haka imam muslim ya fitar da hadisi a cikin ingantaccen littafin sa hadisin abdullahi dan abbas college inna salata furidat fil habari arba'an lalle ita sallah an farlanta ta yayin zaman gida raka'a hudu wa fi safari raka'ataini amma yayin da ake halin fatauci da bulaguro an farlanta ta raka'a guda biyu wa fil khawfi raka'atan a cikin kuma halin tsoro raka'a guda ake yi a sallar da ake raka'a hudu a cikin ta ina fata mun gane duk da malamai suka ce abinda ake nihi ne da raka'a guda shine idan kuka samu raka'a guda tare da liman kuka sha baya sai ku cike makan hudar sai ƴan uwanku su zo su samu raka'a guda tare da liman sai su ma su cike liman ya jira su su yi sallama kenan kaga ko ya samu raka'a guda tare da liman ya cika shi makansa raka'a guda ina fata mun gane wa fi sahih muslim da muslim na imam ahmad daga ya'la ibn umayya qala yace sa'altu umar ibn al-khattab fa qultu lahu فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا سيتنبي عمر أن خطاب قمد ما أنا ونن آية tunda a zahirin ayar babu damun mutum ya yi kasaro sai in yana jin tsoro ku shurar ayar da kyau wa idha darabtum fil ardi idan kuka yi bulaguro ko fatauci ya kama ku falaisa alaikum junahun babu laifi a gare ku an taksuru minas salati ku ce za ku yi kasaru daga cikin sauran sallolin da ake ma kasaru in khiftum in har kuna jin tsoron an yaftina kuma ladina kafar kenan kaga ayat tana nuna ashe ba za a yi kasar ba sai in ana mi jin tsoro ina fata mun gane to shine wannan mutumin ya tambayi Umar dan Khattab game da wannan aya me ake nihi da haka wa qad amina nas ga mutane a yanzu suna ta yin kasar alhalin suna cikin aminci babu fargaba ba tsoro ya lamarin yake fa qala li Umar radiyallahu anhu sai Umar yace da ni Allah ya rada shi ajibtu mimma ajibta minhu ni ma nayi mamaki irin abin da kai mamakin sa fa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an zalika sai na tambayi annabi sirra da amince Allah tabbata gare shi game da haka fa qala sai annabi ya ce sadaqatun tasaddaqa Allah biha alaikum faqbalu sadaqatahu ai kasar da aka ba ku daman yin ta koda ba a cikin yanayin tsoro ba sadaka ce da Allah ya muku ita don haka ku karɓi sadakar Allah maɗaukakin sarki. A wannan shi ke nuna cewa za a yi ƙasaro sawa'un cikin halin tsoro ko cikin halin aminci. An kuma bin suka haɗu kaga min babi aula ga tsoro kuma ga cikin ana cikin aminci. Ko kuma malamai suka ce wannan ya fito ne a matsayin abin da ya fi faruwa mafi rinjaye. Dan a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama galibin bulagurinsa yana ɗauke da wani nau'i na tsoro. sau da bulaguransu kaga za a iya fita yaki za a iya kama su farmaki su ma za su iya kaiwa to wanda ke cikin wannan halin kaga ko da yaushe sai ayat take magana akan halin da suka kasance mafi galibi tare da cewa ko da ko ana cikin aminci za a iya yin kasar shine duk sallar da ake raka'a hudu sai a yi ta raka'a biyu ina fatan mun gane Imam Tirmidhi ya fitar da hadisi da sanadi mai kyau an Muhammad bin Sirin daga Muhammad ibn Sirin an ibn Abbas daga Abdullah dan Abbas annan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kharaja min al-madinati ila makkah annabi sira da mun Allah sabata gare shi ya fito min al-madinati daga garin Madina ila makkah yana fuskantar garin Makka la ya khafu illa rabbal alamin baya jin tsoron komai sai ubangijin halittu gaba daya kaga babu wani tsoro babu wani fargaba fa salla raka'atayn kuma yi salla raka'a biyu a wannan hadisin yana dada fito ma'anar aya kenan ko babu tsoro za a iya yin kasaru salla raka'a biyu a duk sallar da ake yin ta raka'a hudu walahu shahidun inda bin abi shayba anhu bi lafdhin yana da shahid wannan hadisin daga abi shaiba da lafazin sallaina ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama baina makkah wal madina mun yi sallah tare da manzo Allah tsira da muci Allah sabbata gare shi tsakankanin garin makka da madina wa nahnu aminun a wannan lokacin muna cikin aminci la nakhafu bainahuma ba wani abin da muke tsoro tsakankanin garin makka da madina annabi koyi mana sallah raka'atayn raka'atayn a duk sallar da ake raka'a hudu annabi raka'a biyu a daidai wurin haka Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi an Haritha ibn Wahab qala salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallama amana ma kana bi minan rak'atayn yace annabi tsira da mutum Allah subhanahu wa gare shi ya mana sallah a cikin mafi amincin lokaci da zamani a garin Mina ya mana kuma rak'atayn raka'a guda biyu haka hadisin Aisha da zo a cikin Bukhari da Muslim Allah ya rarraita take cewa فرضت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في السفر والحضر an farlanta sallah duka raka'o'i guda biyu yayin fatauci da kuma zaman gida fa uqarrat salatu safar wa zida fi salatil hadar sai aka tabbatar da sallar fatauci ta kasance biyu sai aka yi dadi a sallar zaman gida suka kasance ginan nawa guda hudu haka imamu ahmad ya fitar da hadisi da sanadi mai kyau daga abdullahi dan umar عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال daga manzo Allah tsira da mun ci Allah subhanahu a gare shi yace inna Allah ta'ala yuhibbu an yu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an yu'ta azaimu Allah madaukakin sarki yana so a je mu saukin da yayi Allah ya muku sauki to ku je mu wannan saukin yana son akan Allah ya ce ku yi raka'a biyu yayin fatauci ku yi Allah ya ce ku aje azumi yayin fatauci ko aje Allah yana son idayen muku sauki ya ga kun ɗauki saukin nan kun yi amfani da shi ko da kuna da ƙarfin ku yi haka ina fata mun gane ya ce ku yi bibiyu yi bibiyu ko da kana da ƙarfin hudu ɗauki saukin da Allah ya baka Allah yana son haka ya ce aje azumi in zaka bulaguro aje ko da ko kana da ƙarfin ka yi hakan Allah ya fi son in yi maka sauki kai aiki da wannan saukin ina fata mun gane kamar yadda idan ya ce kar aje mu abin da ya hana yana son hakan kar aje to haka yake son in ya muku sauki ku yi kokarin aiki da wannan saukin da ya muku ina fata mun gani innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina lalle kafirai sun kasance game da ku masu imani aduwan makiya ne mubinan masu bayyana kiyayya tsakankanin ku sai Allah ya ce
وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة وإذا كنت كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا كتلوا فليكونوا من ورائكم وليأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا ولتأتي طائفة ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تدعوا أسلحتكم نعم واخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا
Imamu Ahmad da Imamu Abu Dawuda sun fitar da hadisi da sanadi mai kyau daga Mujahid, an abi ayyashi zuraƙi ƙala. Ya ce sun kasance tare da manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam a garin Usfan. mushrikai sun fuskanci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tare da mushrikan akwai Khalid ibn Walid kuma mushrikan suna tsakanin annabi da alƙibla ta wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu sallar azhar ko ko zai musu sallar azhar dan lokacin ta ya matso su ko mushrikai a wannan lokacin suna hangen su suna dakon su suna son su yi wani abin da zai shagaltar da su don su kai musu farmaki su karkashe su sai ɗaya daga cikinsu ya ce a a ai yanzu abin da zai shagaltar da su zai faru da su shine sallah kuma sallan nan ta fi soyuwa a wurinsu sama da 'ya'yansu da kawunansu da haka ku bari sai sun kabarta sallah sai mu kai musu farmaki kawai sai mala'ika jibril ya sauko wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da wannan ayoyi Allah ya ce wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sala idan kana tare da sahabbanka kuna halin jihadi da bulaguro fa aqamta lahumus sala sai ka so ka ta da sallah da su ka ba su sallah faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak to a samu wata tawaga daga cikin sahabbanka su tsaya tare da kai wal ya'khudhu aslihatahu kuma a wannan lokacin su doki makamman su na yaki fa'iza sajadu idan suka yi raka'a guda tare da kai falyakunu min wara'ikum sai su koma bayanku suna masu fuskantar makiyanku walta'ati ta'ifatun ukhra sai waccan rundunar da ta tsaya tana dakon makiya ita kuma ta zo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ba su ukhra lam yusallu wanda ba su salla ba falyusallu ma'aka su ma sai su salla tare da kai wa'ancan suna tsaron dakarun yaki wal ya'khudhu hidrahum wa silhatahum a halin da zasu sallah da kai ya kasance sun doki makamman su kuma suna bisa da kimtsi da shiri wadan ladina kafaru wanda ke kafirai ne sun so sun kaunace law takhfuluna an aslihatakum da a ce kun rabkana daga barin makammanku wa amti'atikum da kayanku na bulaguro faymiluna alaikum mailatan wahida sai su karkata akan ku karkata guda ɗaya duk su karkashe ku wala junaha alaikum Allah ce babu laifi a kanku in kana bikum azan min matarin idan kuna tare da cutarwa ta saukar ruwan sama aw kuntum marda ko kuna fama da rashin lafiya da rauni a jikinku an tadau aslihatakum a wannan lokacin ku aji makamman wa khudhu hidrakum sai dai ku kiyaye ku kasance kuna cikin kimsi da shiri inna Allah adda lil kafirina azabun muhina lalle Allah madaukakin sarki yayi tanadin maulakancacce azaba ga wanda suke kafare wannan aya ko wannan ayoyin sune ke bayani game da abin da shafi sallar tsoro da kafare sun so sahabban annabi da shi gaba ɗaya su haɗu a cikin sallar su kuma su musu karkata guda su hallaka su sai Allah ya sabko malaika Jibril da wannan ayoyin dan annabi salatul khawf da shi da sahabbansa wanda salatul khawf ta zo da sifa daban-daban kala-kala a cikin hadisan da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma annabi ya yi ta a wurare daban-daban a bisa ga tsari daban-daban gwalgwadon yadda za su samu cikakken tsaro da fuskanta abokan adawus sifa ta farko daga cikin sifofin salatul khawf sifa ta raba tawaga guda biyu kamar yadda wannan aya ta yi bayani annabi idan za ya salla ga shiga makiyansa to sai a jama'a raba jama'a gida biyu jama'a guda su yi sahu tare da manzan Allah sauran jama'an su fuskanci abokanan adawa suna kallon su idan annabi ya kabarta sallah tare da su yayi raka'a guda cif da su sai ya miƙe tsaye su kuma da ke bayan shi sai su cike raka'arsu ta biyu su zamana annabi na tsaye su yi tahiyar su yi komi sai su salamce idan suka salamce sai su dawo su zo wurin wa'ancan 'yan uwansu su ma su tsare wurin 'yan uwan nasu su ɗauko makamansu su biyo bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su iske shi yana tsaye su yi kabbara su be shi yayi ruku'i yayi sajada guda biyu tare da su ya zamna zaman tahiya su kuma sai su tashi tsaye sai su ci kowannan raka'ar da ba su samu ba ta farko sai annabi sallama tare da su gaba ɗaya kenan kaga sun samu cikakkiyar sallah kowa guda biyu a matsayin ƙasar kuma sallah ce ta tsoro kuma sun samu cikakken aminci da ba yadda za a yi wasu saka musu farmaki ba tare da sanin su ba sannan sifa ta biyu duka gaba ɗaya su yi sahu biyu annabi ya jagorance su idan aka yi kabbar harama sai a yi karatun fatiha da sura annabi ya ruku'i da su ta gaba ɗaya idan suka taso suka yi tsaye an yi sami Allah rumin hamida ina za a ji yanzu sujada to sai sahu na farko wanda ke bayan annabi sai su ta yi sujada sahun ƙarshe su yi tsaye da makamai sana kanan abokan adawa idan aka ji aka yi sujada aka kammala aka taso wannan sahun da ke bayan manzan Allah sai ya koma baya wancan sahun na baya da farko sai su komo bayan annabi sai a yi ruku'i ta tafi ina fata mun gane idan aka yi ruku'i ta tare aka taso wannan sahun da ya zo bayan annabi sai ya bi annabi a su juri wa'ancan su kuma su yi tsaye sai an kai kasa ana tahiya sai a jira wa'ancan su cike su zauna sai a sallama ta gaba ɗaya kaga wannan ma ɗin ce daga cikin sufofi na salatul khawf dan kan makiya su kawo muku farmaki wanda makiya abin ya ba su mamaki lokaci guda sistem ta saki abin da suka yi tsammanin za su samu sai suka rasa wannan bai ishe su ba su gane cewa annabin da gaske aikakke ne daga wurin Allah waye ba shi wannan tsarin Allah ne ya ba shi wannan tsarin a lokaci guda wanda sai haka tarkon su sana so su kama annabi sallallahu alaihi wasallam farmaki to wannan ɗaya ce daga cikin sufofi na sallah ta shin tsoro ina fata mun gane kuma sallah ta jin tsoro ba wai sai lalle ba ga ku ga abokanan adawa ko da kuna kan fatauci irin masu tahiya daji ina fata mun gane dan neman arziki zinariya da makamantansu a hanya ana jin tsoron 'yan ta'adda masu kwata su tare ku kuma kun tabbata hanya abin tsoro ce in sallah ta tsoro ta kama ku za ku yanta cikin wannan yanayi ku tsaya ku yi fako ku tsara ta kamar yadda annabi ya koya ina fata mun gane kenan ko da ana tsammanin za su yi bullawa sai a raba tawaga gida biyu masu mota farko ko mota uku ce ko hudu sai a raba tawagan motocin binga ba su fara sannawa an cin su jira sana lallikawa ta ina yan ta'adda za su riko musu kaga alal akalli ko da yan ta'addan sun sawo kai an iya samun wata tawagar za ta iya tserewa asarar za ta ragu ba za a game ko ba duka cikin asara ina fata mun gane dan haka salatul khawf mashru'a ce zuwa tashin kiyama matuka akwai sababin da zai sa a yi ta sai Allah ya ce
فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
نعم ولا تهنوا بابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون إلى الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما
Allah ya ce fa'iza ƙazaitumus sala idan idan har za ku yi sallah fakurullah idan kuka kammala sallah kuka ƙare fakurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum to ku ambaci Allah madaukakin sarki qiyaman halin kasancewa kuna tsaye wa qu'udan ko kuna zaune wa ala junubikum ko kuma kuna kan bangaren ku wannan duka hali ne wanda za ka iya ambatan Allah maɗaukakin sarki a ciki. Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullahu ta'ala ya ce, abinda ake nihi ku ambaci Allah billeli wal nahar, dare da yin, fil barri wal bahar, a cikin sarari da a cikin teku, fil safari wal hadar, halin fatauci da zaman gida, wal ghina wal faqar, da halin wadata da talauci, was saqami was siha, halin rashin lafiya da halin lafiya, والسر والعلانية وأنبتش ألا أسرنشي إن يكام وأنبتش أسرنشي والعلانية وأنبتش أبين إن يكام وأنبتش سبحانه وتعالى أبين وعلى كل حال أدكا حالا لك سموكا كأي أنبتا الله سبحانه وتعالى حديث يا تبتر كما صلى الله عليه وسلم عائشة تكتشوا النبي يا كسنشي ينا أنبتا الله أجكن دكا ينا يندي سامكاسا يرزاك يا أنبتا الله أجكن كوني يعني شيني فإذا قضيتم الصلاة idan kuka kammala sallah kuka kare fadkurullah to ku ambaci Allah ina fata mun gane ƙarshen sallah ana yin azkaru ina fata mun gane wanda kowa ya sani ana yin su bayan sallah kana salam cewa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام وبهكذا sannan za ka yi tasbihi 33 tahmidi 33 takbiri ma 33 ka cike na ƙarshe da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir ka karanta ikhlas ita ce suratu me yake cewa al ahad qul huwallahu ahad ka karanta falaki ka karanta nas ayatul kursiyu da makamantansu daga cikin azkarun da suka tabbata ana yi bayan sallah to wannan shi ne ake nufi da kuma duk azkarun da ake a duk tsawon yini da dare shi ne abin da ayat take ishara a kanta ba wai tana nihin ba a dinga addu'o'i da zikirai irin yadda 'yan bid'a suke yi har ya zamanto yanzu shi ne sunna ta yadda idan ba kai ba ka zamanto abin zargi da na ne daga cikin malamanmu na Nijar wanda ya mutu Malam Ahmadu na da makara yana kokarin tabbatar da wannan bid'ar da ake yi ta yin addu'a da shami'i a bayan sallar farla yana ganin cewa haka nan ne yana ja wasu ayoyi da daidai dan ba magana shigoyen baya cewa daidai ne ba ma daidai ba ne a gunsa a ce neman ya kare sallah bai wayo ba ya ce mutane a karanto kaza a karanto kaza a yi fatiha kamar da suka saba yana ganin cewa yin hakan shine daidai kin yin hakan wani abu ne da aka so a raba mu da shi kenan dama asalin mu ne wanda ba gaskiya bane ba gaskiya bane farko wanda ya fara jagorantar al'umma sallah wane ne a cikin al'umma annabi shi aka baiwa sallah sai dai hausama aka bashi sallah ya zo da ita ya sallaci jama'a sallah har ya bar duniya bayan shi abubakar yayi bayan shi umar yayi bayan shi uthman yayi bayan shi ali yayi dukkansu babu wanda ya taba gama sallah ya waiwayo ce mutane kuma salati kasa annabi bai taba yin sallah ba ya waiwayo ce masahabban shi kuma salati adadi kasa in kuma ya taba yi ka kawo dalili shine raba garrama in ka kawo dalili gamsashe sau da ahadu sunna su tsarin su kawai qala allah qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitamwi kaga Allah ya ce annabi ya ce sahabban annabi sun fasarta wannan magana ta annabi da maganan nan ta Allah da ma'anar ta kasa kawo in sun yi mu ma zami in kuma baka da ba yadda za a yi bi ka a cikin ra'ayinka mu saba mu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai taba yiwa bai ce sabbe ku mini Abubakar bai taba yiwa ba yace kuma shugaban halitta annabi Muhammad salati kaza Umar bai taɓa yi ba, Usman bai taɓa yi ba, Aliyu bai taɓa yi ba, wallahi da alkhairi ne da sun gabace mu rin aikata haka. Lau kana khairan la sabaquna ilayhi. Da yin hakan alkhairi ne sun fi kowa san alkhairi. Babu daga cikin al'umma har duniya ta tashi wanda ya kai sahabban annabi kwadaituwa zuwa ga sunnan manzon Allah. Babu. Duk wanda ya biyo bayan su sai dai ya kwatanta amma ba zai daidai da su. Da sunna ce da sun yi. da aka karka bata makanka lokaci wurin kumfan baki ana yi wanda ba su yi ba masoyin annabi ba ne ba gaskiya ba ne ba gaskiya ba ne ba ana gane masoyin annabi wurin bin diddigin annabi cikin dukkanin abin da yake amma kawai ra'ayi a ba gaskiya ba ne ina fata mun gane kenan idan aka kammala sallah dan hujja yake cewa fa idza faraghta fansab idan ka kammala sallah ka kahu a inda ka kammala sallah tsaya nan karka fita wa ila rabbika farghab sannan ka kwaɗe turin Ubangijinka ta hanyar roƙon shi da addu'a. In ka ji dalilin da ya kawo kai ka ce yana goyon bayan shi, amma hujja ko abin da muke bin shi bashi, wagga aya da ka jawo don ta ƙarfafa abin da kake so ka tabbatar wa aka fara saukar ma'ida. Ku gaya shi, azalla aka fara saukar ma'ida. Ya karanta ta, ku ba amsa, ya fahimce ta, ya yi aiki da ita. ya yi abin da suka faɗa ana yi to in ko bai yi ba to sai dai ya zamanto kun fi annabi fahimtar ayar da aka sabkar masa in ko kuka yarda kun fahim annabi fahimtar ayar ko kafar take ba mu da lokacin da zamu tattauna wadda ina fata mun gane dan haka bid'a ne da liman ya wayo ya ce salati goma ga annabi tashi ka tafi ka mu zaka koya masa salati ga manzon Allah mu da muke karanta Bukhari da Muslim Abu Dawud da Tirmidhi da Sahih Ibn Majah almas dukkan mu karanta duk hadisi in muka bata kanshi sai amma manzon Allah salati kace wanzu za ku koya mana salati yanzu ƙarya yake ba sunna bace dan haka kakkaba ta lokacin ka in yana bid'a shi ya sunnaka in zai bata maka lokaci suna ta ihu al-Fatiha fa dawo ka kammala zikirinka ina fata mun gane dan abin da suke yi ba gaskiya bane Allah ya samu dace Allah ya ce fadkurullaha qiyaman ku ambaci Allah halin kasancewa kuna tsaye wa qu'udan ko halin kasance ku kuna zamne wa ala junubikum ko akan bangaren jikinku fa idza ma'anantum idan kuka samu nutsuwa hankali ya kwanta babu fargaba ko tsoro ko tashin hankali fa aqimus sala to ku yi sallah irin yadda ake yadda kar ku yi ta kamar yadda kuka yi ta a yayin tsoro lokacin da ake yaki dan dan ana yaki ga yadda annabi ke sallatar safansa bal ma idan ana cikin wannan yanayin aka kawo muku farmaki tsayawa za a ci gaba jami'i dai dai za a yi koyi kammala sallar shi kadai kuma ka kammala ta cikin kowane yanayi kana gudu kana ruku'i kana gudu ko ba ka ruku'i kai alama ka nuna ishara hakka salamci kana kana yake kana jihadi ina fata mun gane kenan Allah ya ce fa idat ma'anantum idan kuka samu nutsuwa hankali ya kwanta babu fargaba da jin tsoro fa aqimus sala to ku tsaya ku tsaya da sallah yadda ake yin ta da farlanta da rukunanta da komanta dan kun lura sallar khawf sallar tsoro wasu masu suke kammala ma kansu sallah ko ba ka ba annabi dai musa raka'a guda yayi tsaye ana sallar fa su suka tafi su can suka kammale ma kansu wa'anga da suka zo su ma suka bi annabi suka kare bayan annabi ya sallama wancan sirgin annabi sallama na farkon sallah ana yin tawon sallaci in karge liman kare sallah ai bakar sallah ina fata mun gane amma saboda yanayin tsoro da firgici da tashi hankali sai aka halatta muku haka to amma idan aka samu nutsuwa hankali ya kwanta sai ku yi sallah irin yadda ake yin ta inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta lalle sallah ta kasance akan mu'mini kitaban mawquta wani abu ne da aka wani wajibi ne mawqutan da yake da lokacinsa ina fata mun gane Allah ce wala tahinu fi ibtigha'il qawm kada ku raunana fi ibtigha'il qawm a wurin neman mutanen ana nihin kafirai kenan kar ku raunana kar ku nuna kasawa kar ku sha da baya kar su fahimci ku din tsoron su kuke shine wala tahinu fi ibtigha'il qawm in takunu ta'lamun idan kun kasance kuna jin zafi da radadi nasara da suka da kashe yan uwanku da ake yayin da ake gwagwarmaya ta jihadi فإنهم يعلمون كما تعلمون su din ma suna jin zafi da radadi irin yadda kuma kuke shi to in su sun jajirce akan kafirci da shirka da bautan wani Allah suka tsaya aka sare su aka soke su aka karkashe wasu a cikin su a matsayin su na kafirai ku dammi ba za ku yi hakuri ba ku jajirce a kashe ku fi sabilillah ai in akwai wanda ya kamata ya hakuri ku ya cancanta ku yi hakuri kenan kar ku rena kanku ku tashi ku buɗe su a duk inda suke in kun same su ku karkashe su idan har kuna jin zafi na raɗaɗin ciwo da wahalalun da kuke shi ji a fagen jihadi to su ɗin ma suna jin haka sai dai inda kuka sha bamban da su wa tarjuna min Allah ma la yarju sannan ku kuna tsammanin rahama aljanna gafar Allah yayin da kuke yin jihadi mataccen ku dan aljanna ne an gafarta masa zunubansa mataccen su dan wuta ne azaba za a masa kuna tsammanin gafara kuna tsammanin rahma a wurin Allah ta yadda su ba sa tsammanin haka shine wa tarjuna min Allah ma la yarjun wa kana Allah aliman hakima Allah ya kasance aliman cikakken masani ne hakiman mai hikima cikin dukkanin ababen da yake gudanarwa sai Allah ya ce inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma bainan nas أراك الله نعم ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختالون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول نعم وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا
Allah ce inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima araka Allah inna anzalna ilaykal kitab lalle Musa Allah mu ne muka saukar maka da littafi kai manzon Allah bil haqqi da gaskiya litahkuma bainan nas bima araka Allah domin kai hukunci tsakankanin mutane bima araka Allah da abinda Allah ya sanar da kai ta fuskar wahayi karka musu hukunci da sarranka ko kuma ra'ayinka ina fata mun gane wala ta kulli alkha'inin khasima kar ka kasance game da alkha'inin mutanen banza masu ha'inci khasiman mai ba su kariya kar ka kasance mai ba su kariya da yanda suka yi ha'inci ko kuma masu ha'inci hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim an ummi salama anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sami'a jalabatan ko sami'a jalabata khasmin bi babi hujrati annabi ya ji surutun mutane da cece kucinsu suna daga sauti a daidai kofar ɗakinsa kai ka ce sun zo ne suna son annabi ya raba musu hukunci ko ya raba musu garrama akan abin da suke jayayya a kansa fa kharaja ilaihim sai annabi ya fito a wurinsu fa qala yace da su ala kushura inna ma ana bashar ni kan ba kowa bane face mutum ne kaga annabi yace shi menene mutum ne kuma da wa yake da sahabban shi yake dan na ji wani ɗabgegen jahilin ɗan tijjani yake cewa duk inda ka ji Allah ya ce ma annabi inna ma ko basharun mutum to annabi ana cewa ya gaya ma kafirai ne anan ma annabi kafirai ne yake gama inna ma ana bashar sabon su ke ga su ba sa san a ce annabi mutum ne ba dan komai ba dan su keɓanci annabi da wasu khasa'is na Allah madaukakin sarki wanda hakan ba daidai bane annabi mutum ne inna ma ana basharun sani kaɗai cewa ni ɗin mutum ne annabi yakan ci abinci yakan sha ruwa idan ya buƙaci haka yakan yi aure ya buƙaci iyalin shi idan ya buƙaci haka yakan yi mantuwa yakan yi barci yakan yi kuskure amma ba cikin shari'a musulunci ba ba cikin abin da aka masa wahayi ba irin na rayuwa irin abin da ke samun sauran mutane kan same shi mutum ne sai dai yana da wasu khasa'is da Allah ya keɓance shi da mutane da babu wanda zai kamo shi daga cikin halittun Allah haka bai ishe ku ba ya ishe ku annabin mutum ne wahayi ake masa ya ga mala'ika jibril ido da ido ka gani kai ana maka wahayi an je da shi isra'i da miraji kai an je da kai ka ga abin da ya gani can Allah ya yabe sa ya nuna cewa annabi yana da cikakken ɗabi'a da kamala lokacin da aka je isra'i da miraji da manzon Allah kadiba sidratul muntaha yadda annabi ba da labarinta da sifarta ba za ka iya ganewa ba sai in kadanta da idanka da irin ababen da annabi ya gani da ban mamaki a sama amma me Allah ya ce ma annabi dan yabansa sai ce ma zaghal basaru wa ma taha annabi bai ta kalla kalla bai na waige waige haka bai wuce inda aka so ya kalla ba sallallahu alaihi wasallam in kai ne ya kake gani nan shidda aka sabke mutane ko wani gari wanda yake na ci gaba ne mutum sai mota ma ta kaɗe shi saboda kalle-kalle ka gama kanka da annabi ta wannan khasiya babu annabi mutum ne amma yana da khususiyat da Allah yake bance su da shi shi kaɗai ta yadda babu wanda zai kama da shi a wannan bangaren amma mutum ne eh mutum ne to mun ba mutum bane me kuke so mu ce mala'ika ne aljani ne to menene mutum ne annabi da ya fito isko su sana jayayya bakin kofar ɗakinsa ƙala sai ce da su ala innama ana basharu ku shurara ku sani cewa ni ɗan mutum ne wa innama aqdi bi nahwi ma asma kuma akan ikan nakan yi hukunci in rabe gardama tsakankanin masu jayayya da abin da na ji na hankalta ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من, من بعض فأخذي له ما يواما ɗayanku ya zo ya fi iya daɗin zance da iya kare kansa sama da ɗayan sai in ba sa gaskiya. Faman ka zai tulahu bi haƙƙi musulmi, duk wanda na basa ko na yanke masa wani hukunci da haƙƙin wani musulmi dan wansa, fa inna ma hiya qit'atun min nari, to ya sani wannan fa wani yanki ne na wuta, falyahmilha aw liyadharha ya dauki wannan yankin na wuta ya ga dama ko ya bar shi a wannan annabi na nuna bai san abin da ke faruwa ba tsakankanin masu jayayya Allah ne cikakken masanin me ke faruwa sai in Allah ya sanar da manzo Allah kaga shi ke nuna annabi bai san gaibi ba sai abin da Allah ya sanar da shi na gaibi masu jayayya ne suka zo annabi ya ce musu da ku sani ni fa mutum ne kuma nakan yi hukunci gwargwadon abin da na shi wataƙila ma wata rana wani zai zo daga cikin ku baya da gaskiya amma ya fi ɗan uwansa iya zance da iya kare kansa wancan yana da gaskiya amma baya da baki sai in yanke hukuncin bawon ga gaskiya sabanin wancan to duk wanda na masa haka ya san da ba haƙƙinsa bane aka basa to wani yanki ne na wuta ya ga dama ya ɗauka ya ga dama ya bace wanda ke nuna annabi bai san gaiba kuma annabi mutum ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai san gaiba ba sai abinda Allah ya lekar da shi na gaibi wannan shine shine Allah ya ce wala takul lil kha'inina khasima kada ka kasance lil kha'inin game da yake wanda ke masu ha'inci ne khasima masu mai ba su kare wastaghfirillah ka nemi gafarar Allah madaukakin sarki inna Allah kana ghafurar rahima lalle Allah madaukakin sarki ya kasance ghafuran mai yawan gafara ne rahiman kuma mai jinkan bayinsa wala tujadil anil ladina yahtanuna anfusahum kada ka ringa ba da kariya game da wanda suke ha'inta kansu inna Allah la yuhibbu man kana khawwanan afima lalle Allah madaukakin sarki baya son duk wanda ya kasance khawwanan mai yawan ha'inci afiman mai kuma laifi yastaquna minan nasi wa la yastaquna min Allah zaka ga suna boye ma mutane aibin su dan ka aibata su tare da cewa sun san ba su da gaskiya amma za su su dage su yi tsaye akan wannan ƙaryar da suke su nuna gaskiya ce don ka a tuhumce su a ga cewa suna da aifi wala yasakuna min Allah amma ba su san cewa ba sa yi ma Allah ba yana jin su yana ganin su huwa ma'ahum yana tare da su tarayya ta shi da gani da kulawa ya san duk abin da suke if yubayyiduna ma la yarda min alqawl lokacin da suke kitsa ko suke tsara abin da Allah bai yarda da shi ba na magana wa kana Allah bima ya'maluna muhita kuma Allah ya kasance dangane da abin da suke kasan suke aikatawa muhitan mai kiyaye komai da komai ne wannan suna cewa wata hadisa ce ta faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wani mutum ya je saci dukiyar wani ya kai ta gidan wani bai yahudi ya boye ta aka yi neman dukiyar ce ba shi ya dauke ta daga baya masu dukiya suka bi suka bibi sahun abinsu da ya bace suka tarda har gidan wannan bai huce suka ritsa shi suka ɗauko duke suka ce wa ya kawo musu ya ce wannan mutanen da ya ce ba shi ba ne kuma ya kawo shaidu akan akan to suka ce za a je wurin manzon Allah dan arabi hukunci shine suka garzaya suka laba sana ganin tunda bai hude ne ai kokari a yaudare sa a ba su gaskiya kasancewa wancan shi bai hude ne to shi ne Allah madaukakin sarki ya sabko wannan ayoyin domin hana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan ba makaryata kariya akan karyarsu shine wala taqul lil kha'inina khasima ko ko wala tujadil an alladhina yahtanuna anfusahum inna Allah la yuhibbu man kana khawalan athima yasafuna minan nasi wala yasafuna min Allah suna jin kumiyar mutane don kasu ji kumiya a ce so ne amma ba sa jin kumiya Allah madaukakin sarki tare da cewa Allah ya san abin da suke aikata duk abin da suka wayi gari da shi na kirkiran ƙarya domin su kare kansu Allah na da masaniya akan haka dan yana tare da su tarayya ta ilimi tarayya ta gani tarayya ta san abin da suke ciki shine idan yubayituna ma la yarda min alqawl wa kana Allah bima ya'maluna muhita ha antum haula sai gashi ku jadaltum anhum kuna ba su kariya da kan karyar da suke aikata fil hayatid duniya a nan rayuwar duniya faman yujadilu Allah anhu yawm al-qiyam to wane ne zai jayayya da su ya kare su gobe kiyama a gaban Allah madaukakin sarki idan nan masu ƙarya sun yi ƙarya kasancewa siyasa ko guda kasancewa abokanka ne kai juju kasancewa kana da sanayya da su ka ɗarme musu gindi akan ƙaryarsu ka ba su gaskiya to gobe alƙiyama idan Allah ya tsare su wani zai ba su ƙarya akwai shi babu shi don haka bai dace ba ka ba mutane kariya tare da kasan maha'inta ne mai yaudara don hakan yaudara ce kuma cin amana ne wa man yujadillah an yawmal qiyama amman yakunu alaihim wakila ko kowa zai kasance musu a matsayin wakili gobe alƙiyama da zai hana azabtar da su a cikin wata sakamakon aikin da suke aikatawa akwai shi babu shi sai Allah ya ce ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما
نعم ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه نعم فإنما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه نعم وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم مم.
وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم نعم وكان فضل الله عليك عظيما
Allah ya ce wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahim wa man ya'mal su'an duk wanda ya aikata mummunan aiki aw yadhlim nafsahu ko ya zalunci kansa thumma yastaghfirillah sannan ya nemi gafarar Allah yajidillaha ghafurur rahima zai samu Allah a matsayin gafuran mai yawan gafara rahiman kuma mai jin kai akan bayansa in ya gafarta musu ba zai kama su akan wannan laifin da suka aikata a wannan aya tana buɗe hanya ta rahmar rahmar Allah madaukakin sarki da yalwarsa ga duk wanda ya aikata wani aiki wanda ba daidai ba ka dawo ka gaggauta tuba ga Allah ka dawo ka yi nadama ka daina aikata wannan aikin da kake aikatawa Allah yana shirye duk girman laifin kai gafarta maka wa man yaksib isman duk wanda ya aikata wani laifi fa inna ma yaksibuhu ala nafsi to ku sani kadai yana aikata wannan laifin ne akan kansa abin zai koma masa ne daga ƙarshe wa kana Allahu aliman hakima Allah ya kasance aliman masanin sarki ne hakiman mai hikima cikin ababen da yake gudanarwa wa man yaksib khati'atan duk wanda ya aikata wani kuskure aw isman ko wani lafi thumma yarmi bihi bari'an sannan ya jefi wani barrantacce da wannan laifin faqad ihtamala buhtanan wa ismun mubina to hakikan ya doki buhtan kiran ƙarya wa ismun mubina da laifi bayyananne mutun ya aikata laifi wanda bai dace ba yayi kuskure wanda bai kamata ba da gangan sannan a tambaya wa yayi sai cewa ne aikata shine thumma yarmi bihi bari'a faqad ihtamala buhtanan wa ismun mubina hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim daga abu hurairah أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من ذا الله سيرادة من شاء الله سبت أغريش يجي أتدرون ما الغيبة شنكوكن سمينيني الغيبة شنما قالوا الله ورسوله أعلم سكتتو ألا لمن زنسا سوني ما فيها سنمينيني غيبة منيني شنما قال سي النبي شرسو ذكرك أخاك بما يكره abinda ake ce ma cin nama shine ka ambaci dan uwanka da abinda baya so yake kiyamarsa qila sai aka ce da shi a fara'aita in kana fi akhi ma aqul shin ba ni labari idan ya kasance abinda na faɗa kin dan uwan nan nawa yana aikata wannan abu akwai shi tattare da shi qala sai annabi ya ce in kana fihi ma taqul faqad ghtabta idan abinda ka faɗa akwai shi tattare da shi yana aikata sa to ka ci namansa wa in lam yakun fihi faqad bahattahu idan ko abinda kace yana aikatawa baya aikata sa to a wannan lokacin ka masa kiran ƙarya wanda bai dace ba. ka aikata laifi dan gudun zarge ko dan gudun kar a kore ka daga wurin aikin ko dan gudun kal al- ka alhaji ya dinga shakkunka game da lamarin kasuwanci da kuke tare da shi sai ka ni- ka nuna wani kace shi ya aikata wannan ba karamin laifi bane ba wanda Allah zai kama ka kan shi in ma wannan mu abucin laifin bai yahe maka ba Allah madaukakin sarki shi ne ba zai yahe maka shine faqad ihtamala buktanan wa ithman mubina Allah ya ce walaula fadlullahi alayk in ba dan falala Allah ba a gare ka kai manzon Allah wa rahmatuhu da rahmatsa la hammat ta'ifatu minhum an yudullu da wata tawaga daga cikin su sun himmatu nasbatar da kai wa ma yudilluna illa anfusahum ba kowa suke batarwa ba faci sai kawunansu wa ma yadhurunaka min shay ba za su iya cutar da kai da komai ba saboda Allah ya tsare ka ya kare ka wa anzalallahu alayka alkitab Allah ya sabkar maka da littafi shine alqur'ani mai girma wal hikmata da hadisanka wa allamaka ma lam takun ta'lam sannan ya sanar da kai abinda da baka sani ba wa kana fadlullahi alayka azima ya kasance falala Allah a gare ka kai manzo Allah aziman tana da girman gaske sai Allah ya ce لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا
ganin cewa lokaci yayi nan zamu dakatawa abin da ku faɗa daidai Allah sami tare da dada kuskure da makamancin haka Allah ya fi mana gaba daya wassalamu alaikum warahmatullahi